بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أكي مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سافية ta lahadi biyar ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da biyar wacce ce daidai da ashirin da uku yau ko? ashirin da uku ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan littafi ne wanda malam ya wallafa ya rubuta don karantar da mutane yadda ake rayuwa da mata da irin mu'amalar da ya kamata ta ainihin wato gudana tsakanin mace da namiji a babi na addini a babi na ibada da kyakkyawar mu'amala wacce aka samu daga bakin annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya dadin tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne darasi na nawa darasi na goma sha hudu za mu tashi inda malam yake cewa alƙasmu linnisa yin rabon kwana ga mata rabon kwanaki wani abu ne wanda ya zama al'ada ta ainihin wato gudana a kansa a kowane zamani da kuma kowane lokaci abin da ya shafi mu'amalar aure abu ne wanda shari'a tana da abin da ta tsara kuma take so mutum idan ya tashi wajen mu'amalarsa da iyalinsa ya zamto wannan shine abin da zai gudanar tsakanin shi da iyalansa saboda haka yin rabo ga mata jama'a wajibi ne tsakanin miji da mata amma ya danganta da su abin da matan da mijin suka zauna suka tsara tsakankaninsu misali asali a shari'a ana so ne namiji idan ya auri budurwa alhali yana da wata matar to aƙalla zai kwana bakwai a ɗakinta yana ɗebe mata kewa kaga sabuwa ce ko yana biyan mata bukata na zamantakewa tare da shi yana kuma ɗauke mata kewa na baƙunci da ta zo gidansa da shi yana ainihin wato zama da ita don shi ma ya fahimci wasu daga cikin ɗabi'unta da halayenta hannun tsawon kwana bakwai ba zai kwana a ɗakin wa ba a ɗakin uwar gidansa ba kamar da muke cewa a Hausa to shikenan idan wannan abin ya faru haka duk lokacin da mutum kuma ya auri bazawara an gane duk lokacin da mutum ya auri bazawara to nan kuma yana da ainihin wato kwana uku ne kacal kwana nawa kwana uku ne kacal zai zauna a ɗakin ta tsawon kwana uku bayan kwana uku sai ya koma ya ci gaba da ainihin wato kasancewa tare da sauran matansa in ɗaya ce idan biyu ce in ma haka sai dai za a iya zama kuma a teburin shawara a daddare a ce gaskiya mu abin da muke so kawai ba maganan kwana biyu ba ne kwana ɗaiɗai kawai yau kana can gobe kana can fito shi kenan tun da kuke so shi kenan ba kuma wai abin da suka yanke dole ka yi ma kuma haka za ka biyu za ka iya cewa a'a gaskiya ni ban da wannan tsarin ban da wannan ra'ayi ni idan a ra'ayina ne na fi son a ce kwana biyu an gane wannan a yi kaza lokaci kaza a yi kaza lokaci kaza kaga wannan abu ne mai muhimmancin gaske jama'a ina fata mun gane wannan wannan kenan sannan abu na gaba za a iya cewa to mu gaskiya abin da muke so ka dinga yin kwana uku uku kwana nawa uku uku saboda haka kwana uku zai a wancan ɗakin kwana uku a wancan ɗakin in ma sun ce sati ɗaiɗai ne kawai ya dinga zuwa can ya sati guda ya kuma je can ya sati guda shikenan idan an zauna an yi daidaito tsakani shikenan wannan ya tabbata ba dai ba dole bane kwana biyun nan ko kuma ya zama halin da miji yana da mata guda biyu ɗaya tana wani gari a wancan garin ba da wani business da yake zuwa yake yi ba shi da wata sana'a da yake yi a wannan garin asalin garin da yake zama kenan amma kila ma aka ci gwamnati ne yana aiki misali a Kaduna amma shi dan sami naka ne anan kuma ba shi da wani business da yake anan amma aikin shi yana ina yana Kaduna to anan misali kaga ba a samun lokaci galibi sai weekend misali aiki a jihar Kaduna kwana nawa ne kwana hudu ko litini talata laraba alhamis aiki ya ƙare yana kaduna misali kwana uku kuma zai dawo alhamis juma'a asabar lahadi duka yana wajen wa misali yana wajen kwarinsa ko uwar gidansa to idan an zauna sai a duba a ce to yanzu maslaha a nan kin gane ba zai yiwu a ce kwana hurhudu ba misali tunda sati ba yana da kwana takwas bane saboda haka saboda laruran aiki a can kuma wannan zan aje ta a can ne to wannan babu damuwa ne ce to wallahi tallahi ba isa ba ni wallahi kwana ɗayan nan sai an sai da za a yi da shi wannan ba ta da wannan hurmu saboda ya zama larura ne dole sai ya koma wajen aiki ba wai a san ransa bane an gane wannan sai da kila kwanakin da aka samu hutu kuma misali irin aikin da ake sai zama mande ma hutu ne to in ya ga dama zai zama uwar gidansa ba zai koma ina ba kaduna yana da bonus saboda yanzu akwai hutu to kuma hutu dama galibi da weekends na wane ne na uwar gida ce musamman a kwanakinta mun gane wannan to anan babu laifi ya zaman sa anan kuma wani abu ya kama shi a zama a gida yayi sati daya ko kwana goma ko wani bakamancin wannan saboda wata larura da wani abu da ya bijiro ba za ta ce dole dole sai ya bar abin da yake yi a kwanakin kuma ya dinga zuwa Kaduna wajen ta kullun ya ƙara dawa shi da abin da yake yi ba kaga wannan zai zama akwai kuntatawa a ciki jama'a ina fata mun gane wannan wannan abu ne wanda yake da muhimmanci jama'a mu fahimce shi musamman ga waɗanda suke da shirin ƙara aure ya kamata mu sani cewa ba kawai za ka yi kai abin da ka ga dama ba ne a'a za ka yi abin da shari'a ta tsara ne akwai abin da yake bukata ne akwai abin da yake menene larura ne kuma su kansu mata gwargwadon yadda suka zauna tsakaninsu suka haɗa kawunansu suke wa juna kawaici da ainihin wato a me ake cewa ne a hausa kawaici da uzuri da kuma me kara gwargwadon yadda za ka kansu yana haɗuwa duk da a cikin mata akwai wacce ita bata san kara ba ita bata san kara ba kullun kawai tana ne jam akan hakinta ita za a yi mata kara amma ita ba za ta yi wata kara ba wannan kuma jama'a mu sani ɗabi'a ce ba wai wannan abin da ke kasawa bane a tare da ita mun gane eh akwai wanda ɗabi'a ce kamar kyauta ɗabi'a ce akwai wanda in dai yana da abu ya ga wani mabukaci to ko me zai ɗauka ya bayar saboda ya ga ya yaye wancan damuwan da ke ciki akwai wanda kuma in kuɗin za su kashe shi shi kwakwallo shi ba za ta taɓa masauwara mishi cewa taimaka ma wani ba sai dai an zo an roƙa sun gane wannan ɗabi'a ne Allah ke halittar mutane da shi iri daban-daban so ya kamata kowane mutum sai a mu'amalance shi da gwargwadon me gwargwadon yanayinsa Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi to don haka idan kuma za a yi tafiya an gani ko kuma kafin mu kai nan kana da mata guda biyu ɗaya tana da wata larura ɗaya lafiyar talau larura in the sense that ko dai wannan ta tsufa gaskiya kana ganin in dai aka ce wai kullun ka kwana biyu a can ka kwana biyu a can ne fa kai akwai matsala gaskiya saboda ka in dai ta matsa wajen neman haƙƙin ta ma za ka iya cewa gaskiya gaskiya kawai ni zan sake ki saboda gaskiya kin ga ke yanzu ba ma ke da bukatun ainihin wato jima'i kuma gashi ta wancan lafiya lau kuma ke ba ke da lafiya kuma sannan ki dinga takwara min kina matsa min haka zan zo in yi kwanan keso babu wani abu gaskiya ne ba zan iya ba kina shi kuma dan adam ne wanda ke da abin mabukaci mun gane wannan to anan idan mace ce mai wayo kattamanta da kyautatawan da ya mata a baya kata manta kasan mata dama an halice su akan kufranu al'ishara butulci wajen zamantakewa mata na da wannan ni da ni ma kaza ma ni da ni ma kaza ma kai in banda ma zarura ba zai aure ka wallahi malam ai ta baka ta tas sai dai kalle ta kai jariya ka san dai wannan in ba wanda yake da karancin hankali ba ba wanda zai wannan magana dole ne jama'a sai an dinga musu uzuri akan wasu abubuwan mata in dai mata ne kai ka je gidansu ka neme ta ka auro ta kake ba ta ci da sha da komai da matsuguni amma ka ake ma gori ikon Allah in ta sa kai ne in ta ci kai ne in ta kai Allahu akbar maza bayin Allah Allah ya kara mana hakuri Allah ka kara wa maza wadata mana to jama'a kun ji to anan in mace ce mai wayo sai ta yi yadda sauda ta yi kamar yadda muka karanta a baya tun da haka ne ni kawai duk lokacin da ka ɗan samu lokaci ne ka zo ka kwana a nan kwanakin ma ka je kai ta yi a can ko kuma irin yadda ake yi idan mace na da ciki watan tana da ciki gaba ɗaya ba ta da buƙatan ɗa namiji ana samun irin wannan saboda haka mata ku sani mu maza muna shiga cikin tashin hankali da damuwa saboda wani ba ɗaukar ciki matar shi bai da damuwar shi damuwar shi shine kawai da ran ta daga cikin nan kawai ba ta da buƙatar kusantan ɗan namiji ta wata har ta haihu to kaga zaka hau jack na tsawon wata tara malam eh kamar wata mai haila ai akwai matsala to nan ɗayan biyu ne idan miji ya je ya ya karo aure misali zai ce mata shi to kin ga kin kin samu shi kaza da kaza saboda haka ni ina roƙon ki alfarma duk kwanaki da in dai naji ina da buƙatan kaza to fa zan je can abin nan ko da a kwanakin ki ne kin yadda ina yadda ka je can ma ka ta zaman ka can ana yi ina fata mun gane wannan ko ta haka ne tana da cikin ta kusan wata wata wata kusan takwas ko tara zai shiga na tara yayi sabuwar amarya bayan ya ji ya kwana bakwai a gidan amarya ya dawo ce to kai haka dawo ce to ai haƙin ki ne in dawo ce a kake da kuma can ka je ka ta zaman ka bayan mata haihu ta ƙara ce mishi aje ka can ka je kai ta abin nan tsawon kwana arba'in har gama wanka ka je can wajen amarya abin ka yanzu don Allah wannan zai manta da wannan ihsan da ta mishi zai manta da wannan kyauta wanda ta mishi ita ma matar za ta manta da wannan kyautar da ta mata ce to ai wallahi matsiyaciya ai kaza ne mata ai kaza in kake da mu ki don Allah kawai ki kawai da kai ki ma Allah zai sa kan ka miki da abin da yafi wannan haka ne ko ba ka bane Allah mun daukakin sarki ya sa mu dace kan cika ko da surutu bari mu shiga cikin kan hadisin hadisan mu dan karanta kada karatun nan ya kare a sharhin bayanin babi duk da dai zance shi ma yana da irin nashi muhimmancin da yake da shi Allah madaukakin sarki ya dace da mu الحديث الأربعون ما نجي قال أخبرنا أحمد بن عمري عمري ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي كتشوى مالم مالم أحمد ابن عمرو ابن الصرح يا مام الأباري yace shi kuma daga malaminsa ibn wahabin shi kuma yace malam yunus ya ban labari shi kuma daga ibn shihab az-zuhri shi kuma daga urwa dan zubair dan awwam urwa yace haddathahu anna aisha qalat ya bada labarin cewa nana aisha Allah ya kara mata yadda masoyiyar manzon Allah صلى الله عليه وسلم تاشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه مظن الله صلى الله عليه وسلم يا كتنشي إذن زي تفيا ينا يوم قرئاني تكان ما تنسى كلمة قرئة لا ربشيني إيه بهوش يا أرى كاسن Hausa ta fi kusa da larabci fiye da kowane yare a duniya. An gani? Duk mafi yawan kalmomin za ka ji wanda muke aro daga larabci ne. Ko? Ki daga ga wannan ƙuri'a menene? Larabci ne. Za mu sa ƙuri'a. Ma'ana za a yi mai kenan? Za a yi zaɓe ko kacici kacici. Ko? wanda ya canka shi kenan hausa ana cewa kacici kacici ne eh kacici kacici ma'ana za a baza wani abu ko a sa fefa ko wani abu ko mutum ya sa abu a hannun shi haka cito dauka daya in kin dauko mai abu a hannu da ke za a tafi ke kuma in kin dauki babu shi kenan mun gane wannan misali in mata da yawa ne kaga za a iya samun fefa sai ya kukulla tafiya zaman gida zaman gida zaman gida zaman gida shikenan zaman gida guda uku tafiya guda dawa sai a sasa shin wani abu sai a girgiza a girgiza a girgiza ko sai a watsa ce to kowa ta dauka ba wai kai ne zaka ce ka wancan ai da ke zamu tafiyan nan eh shi da kayan ki kawai sai ya zaya ka ce kai kai kul ba na san injo irin wannan ba na san ta magana a wannan ba haka ake siyasa ce ta zamantakewa ƙuri'a za a yi sai a hada sai a watsa wacce ta dauki tafiya sai a tafi da ita ko ba ɗakin ta kake ba ba magana ɗaki ake ba tafiya ai tafiya ce saboda haka zai yi ƙuri'a tsakanin matansa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi in ya kasance in zai tafiya aqra'a bayna nisa'ihi yana yin quri'a yana yin kacici kacici tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu duk wanda rabanta ya fado a wannan kacici kacicin ya zamto ita ce ta cinka to sai manzon Allah ya fita tare da ita ya tafi wannan tafiya tare su tafi wannan tafiya tare wa kana yuqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa lailataha kowace daga cikin matansa ya kasance yana raba mata daranta da yininta a gidan manzo Allah dare ɗaya ne yini da ake ba kwana biyu ba idan ka ce kwana ɗaya ana nufin daren ranan da yinin ranan duka nata ne shine ake cewa kwana an gani kwana ɗaya kenan mun gane wannan ko to shi yasa yake bayanin cewa wa kana yuqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha manzon Allah ya kasance yana raba wa kowace mace cikin su yininta da kuma daranta guda ɗaya ghayra anna sawlata binta zam'ata wahabat yawmaha wa laylataha li aishata radiyallahu anhu radiyallahu anhunna in banda saudatu az-zam'a ta baiwa nana aisha kyautan kwananta تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا ميني من يردم من زن الله صلى الله عليه وسلم akan yin haka jama'a kun ji tana neman shiga ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka mutun ya aure mace ya ji cewa ya gaji da ita sun yi tsawon shekaru mu a wurin mu Hausawa in ka sake ta ce wani mara mutunci ne wallahi bai da mutunci tsawon shekarun nan ana zama wannan ko ba abin da musulunci bai hana haka ba musulunci bai hana haka ba ya ga ya aure ta tsawon shekaru sun yi shekaru da yawa an zauna wata ma ce wallahi tallahi baka isa ka karo aure ba ke dinwa ki ai sai dai kin samu solo biyu wallahi malam in wanda ya san abin da yake ne wallahi kuwar ki zai ya kuma auro amaryarsa kuma ya zo ya ta lafiya lafiya kuma bai haramun ba da haka kuma ta kusan wannan karatun ehe saboda haka ba daidai ba ne wai saboda kawai an yi shekaru da yawa wai an zama ɗaya shi san kana da hali walan an ɗanyi auren shekara uku shekara biyar shekara kaza kaka kai goma ka ƙara malam Allah ya ba mu halin ƙari eh saboda haka haka al'amari yake jama'a ba daidai ba ne yadda mata suke ba haƙƙinku ba ne wannan abin Allah ne ya halatta wa mazaje su yi shi kuma so kike dinga bin mata a waje irin matayen ma da zaka zo malam da ka da komai ai maka makwali a da kai a wani zango a tafi a bakka eh wata mala ka ta bakka ta haila malam Allah wallahi mana ta tsaura ka a kujera kuma lafiyar talau ta ga dama kana shigowa gida sai ta kunshi tana wani makeketa kuma ƙarya take wallahi kawai ba ta son ne ka kusance ta saboda wani dalili kuma irin nata kila wani abin ta dan nema ka hana cewa ka bari kai ba za ka sani haka mata ku ji tsoron Allah so da yawancin masu mata ɗayan nan kawai dai ana yi ta haƙuri ana gungurawa ne malam eh sunan wata wani ƙwaro shi gungura kashi Allah ya a gungura za ta yi wata na sai ka je ka ɗebo ta malam kaga wata yarinya a waje kaji kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ke duk wanda ya ga wata mace a waje ta bai ta bai sha'awa to ye maza ya tafi gida wajen matarsa kai kuma kana fadawa inda ranar ne ma kace da Allah wance ina saka haba da ranan nan ce to me ko da rana ce a gaskiya an gaskiya kai hakuri ai akwai yara ba za a kore su ba yaran ai sai a kore su ko a kulle kofar gida shikenan to sai me ko a fadda su tsakar gida ku kulle kofa abinku ko kuwa eh su ma dai sun san akwai wani abu duk da ba san meye ba amma dai akwai wani dalili shikenan to amma mu galibi a ƙasa wasu haka ake sai a hana kuma wani lokaci jama'a ko mata ku sani jama'a ba kullum bane wani namijin ke da sha'awa da daddare wani sha'awar shi ta fi motsawa da asbahi ko bayan sallan asuba wani ta fi motsa mishi da rana saboda wasu dalilai wani in riga ya saboda yanayin aikinsa in ya je aiki ya gaji yana da wahala da daddare ya iya kusanta iyali in ma ya kusance da zai wahala ya iya biya mata bukata ya gamsar da ita wani karfinsa da rana ne sai ki fahimci yaya mijinki yake wani karfinsa bayan asubahi ne wani kuma karfinsa gab da asalati ne malam kiran sannan farkon nan sai ya ji shi kawai lafiya lafiya to a lokacin ita kuma wai tana jin daɗin bacci wai shi kai tashi ta wai ta sarauniya sannu shi yasa wani daga cikin sahabbai ya dinga koda ya dinga dukan matarsa ta kawo karan shi wajen manzon Allah sai sallan irin ustazan nan ne malam marasa kan gado ita mata ce ustaziya malam dare na yi ya dan ba tafiya kawai in ta yi kabbara Allahu akbar sai ta tana fila mana har a filin ceto lokacin sahur na yi kuma an gane lokacin sahur na yi mai ki faruwa sai kuma ta kama yin azumi a yini saboda haka kawai ya kama dukanta ya hana ta ya hana ta tsayuwar daren ya kuma hana ta yin azumin ta kawo ƙara wajen manzo Allah manzo Allah ce ke ki kula kul manzo Allah ya fiskin mutane yayin sheda yayin hudu ya musu bayani cewa to daga yau baya halatta ga wata mace ta yi azumin nafila in mijinta na gida har sai ta nemi izinin sa sannan ta yi wannan azumin saboda aka ce kuma maganar tsayuwar dare daga yau babu shi sai kin biya wa mijinki bukatar shi ya ji cewa eh ya gamsu sannan ki tashi karshen dare ko wani abu ki dan yi sallah amma maganar ki dinga tsawon dare kina sallah daga yau babu shi kasa wasu matan malam wasu ustazai ne aka ce da rashin kan gado wasu akwai halin ma da zai kasance mace na bukatan taimako wai ka taimaka mata wai ta tsaya tana wani tana wani jan aji ko ita wallahi ba ta san a ganta da wani ko na makamancin wannan misali ana ruwan sama ga iska ka zo cewa a mota sai wata mata baiwan Allah tana tsaya bakin hanya ga ruwa ga iska ya taho gadan gadan takai tsaya mota ka ce wance bismillah ce ina zaki ne shiga bar rage miki hanya mana in dan sauke ki saboda kada ruwa wato ka laike yi wala malam wasu matan sai dai addu'a wai ta dauka cewa wannan wai ustazanci ne wai ita wai tana jin kunya ganta da wani wannan wani abu ne wanda shari'a ba ta da ainihin wato abin a ciki babu laifi a wannan ka zo wuce kaga wasu mata hanya ka rage musu hanya sai me babu laifi a wannan ba shari'ar da ta hana amma bin dinga kuntata wa kawunan mu akan abin da Allah ta'ala halatta mana wannan akwai damuwa a ciki da haka ku mata irin abin da kuke ku sani wannan abin yana daga cikin abin da ke sa da yawa daga cikin mazajen ku ke zuwa neman matan banza a waje ku da kuke gida ba kwa iya biya musu bukatar da ya kamata ba kuma iya lailaya mazajen ku yi musu wayo su yi muku abu ba kuma san sun muku ba su yi muku kyauta ba kuma san sun yi muku ba wallahi malam shi yasa malam in ka samu mace wato irin matan nan humai malam to shikenan kuma kiyama ka ta tsaya to sai dai ka ta hakuri malam ai ta tuk aka a gangara tukin tsaye wallahi malam kada in an hadda juna an an yi taho mu gama shikenan ka tashi aiki sannan ya kamata ku mata ku sani cewa mu maza Allah ya halicce mu dama da san ƙarin mata ai makaranta a baya ko cewa namiji da za a waye gari duk garin nan matansa ne in ya fita da garin ya ji wani gari ya ga wata matansa ya yi sha'awarta halitta ya ce a jikin maza saboda ku daina zargin mu akan wannan mun gane wannan saboda ka Allah ne halatta mana cewa mu yi ƙarin nan in ƙarin ya samu in muna da hali sai mu ƙara abin da dai ake so kada kai ƙarin sai za ka yi adalci a tsakankaninsu ba kawai mata na kaza bane wannan kuma zancen banza ne don yace maka matan shi kaza ne amma irin zalincin da yake a gidan mamalan kare ba zai ci ba wannan a kiyama haka za a ganshi ya tashi a shagidi gefen shi daya ya shanye ga kayan nauyi za a jefa fajen kiyama ba mai taimaka maka malam saboda ka zalunci ɗaya daga cikin matayenka ka mai da ita ka mai da ita bora malam Allah kiyaye to jama'a kun ji saboda haka ita sauda mace ce dattijuwa kuma mai ainihin wato hikima jama'a an gane wannan jama'a mace cewa ce dattijuwa ko mai hikima da ta fahimci manzon Allah ya gaji da ita yana son ya sake ta ya auro wata kimshi ya rasulullah ni ina so in zama matakka a duniya da lahira don haka don Allah ina neman alfarma kada ka sake ni kwana na da kake zuwa ɗaki na saboda ni yanzu na kai shekarun da ba na buƙatar jima'i ban buƙatar kusanta ɗa namiji wannan abin baya birge ni ya fita a kaina kuma dama daga shekara arba'in da wani abu ne arba'in da uku arba'in da biyar shi kenan wannan abin ya fita a jikin mace gaba ɗaya kai kuma zaka iya kai shekara 70 ma na kana jin ka gau ba a samu wani shekarun su malan 65 70 sai ga ya auro amarya sabuwa tingal malan kuma ka ji ta zauna lafiya malam ba wani zancen abin nan ana samu ko ba samu ana samu a cikin mazaje to ke saboda kin gama shi ma dole ya gama wannan bai zama adalci ba kenan jama'a mun gane wannan so da mata ku yi kokari ku gyara waɗannan matsalolin a gyara kada ki zamto mace kazama kake zamto mace mai yawan korafi kake zamto mace mai yawan kaza da kaza irin waɗannan miyagun ɗabi'un a'a ki zamto mace mai kwantar da kai ga miji mai masa adalci wallahi duk abin da kika nema zai miki yo ai mu maza ma inda kun fahimce mu duk abin da muke samu kashi 95 din sa naku ne haka ne in ka sha iska in ka kwana a titi in ka kwana a rumfa in ka kwana kana tafiya in ka je kayi aikin bulo in ka je kayi faskare in ka je saboda su kake yi saboda ke ne da ƴaƴanki dan me kuma ya je ya sha wannan uban bakan wahala ya dawo gida kuma za ki bata masa rai wani sai ya aiko ni cefane nan za ta bar cefanen ba ta kula ba haka ne ko baka bane wata in dai za ta ɗan yi cefa ne a gida ko ɗan yaya ne dafa da kake da shi kana yi amma sai ya fara ma wulaƙanci ana nuna baka isa ba ko akan ƴaƴan kama da Allah ya baka wai kai magana a gida ka ce wannan sai ga ana gwada kai ina ruwanka da su mutum ya san yana son iko da yayin shi ne ba zai ba zai ba su abinci ba zai kaza kaza kaza ba an dinga man habici kenan wannan abin shi ke kai ku wuta haka manzo Allah ya faɗa fa inna kunna tuqsirna al-la'na wa takfurna al-ashira kuna yawan zagi da cin mutunci da kuma ainihin wato butulcewa zamantakewa ga mazaji da kai ka kuce karatun naku ne eh da gaske ne naku ne kuma an kwana bi ana ana darmiki akan mu ko yawa dama karatu kenan yau in ya faɗo kan wani gobe ya faɗo kan wani saboda haka ce da kike ganin cewa kin shekara kaza tare da shi kin more shi iya mora wai ma za ƙara wasu ya ci a wala sai dai kale na riga na ƙarar da shi wallahi sai dai a ci saura ba komai sauran dai aka za a lallaba amma ka san wani sauran yawwa ya fi wani mai yawan wallahi ko kuwa kuma wani lokaci mugunta ce fa kawai ke sa mace mata ta da hankali da za a ƙara aure akwai wasu abubuwa ce maka na cuta nau'i nau'i kala kala rashin nuna iya soyayya rashin iya kwanciya rashin iya rashin tsafta rashin kulawa da haƙƙin iyaye ko na ƴan uwa abubuwa da yawa malam ba ta son ka gano cutar da take maka haka take so ka cika badallaba kana ganin ta kamar wata mai adalci haka kuma zuwa ga Allah ta sani dole ne duk mace jama'a tana da bambanci da mace mata ba su taɓa zama iri ɗaya ba eh masu mata da yawa su ba da labari a nan mu dai mun karanta a karance ne ba practical amma dai ku da kuke da shi da yawa za ku iya ba da wannan labarin mata ba sa taɓa zama ɗaya ko dai wajen ɗabi'u da halaye ko dai wajen iya abinci girki kenan ko dai wajen kulawa da shimfiɗa ko dai wani abu makamancin wannan ba su taɓa zama iri ɗaya kowace da irin takunta kowace da irin abin da ta iya bai hana a ce tana da wasu ɗabi'u wanda zai tsasa zama iri ɗaya ila suna da gaskiya kila suna da binnan me ake cewa tattali kila suna da kaza wannan wani abu ne daban amma dole sai an samu wannan individual differences din tsakanin miji da mata to sauda bintu zam'a da ta ga wannan abin dama manzon Allah ya aure tana dattijuwa dan mun karanta cewa bayan mutuwan nana Khadija radiyallahu anha wa manzon Allah ya aura Aisha ko bayan ta sani auruwa ne sauda sauda kuma dama dattijuwa ce kusan ma wasu malaman suna cewa ta girma annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin wasu wasu ɗan shekaru ko kuma suna kusan tsare kun juna ne tunda mace da za ce yanzu kana shekara arba'in ita tana talatin da biyar malam to ai kaga kusan a ce kawai sa'a kace ko kuwa saboda galibi a ɗabi'ance mata suna riga maza yin wayo ka kula a gidanka wannan namiji ne wancan mace kanwashi za ta tafi shi wayo sai dai tana ta wayan yana da iyaka za ta zo sai ta tsaya kwakwalwa sai ta sai ta dankwabe shi kuma a lokacin da yana jin karfi a jikinsa yana ƙara samun wayo da ilimi da basira da karfin jiki da sauran abubuwa sai a waye gari kuma ya zama shine a gaba amma dai a tashin farko su ne a gaba Allah ta'ala ya samu dashi to naka jama'a kun ji to wannan kenan jama'a kenan ka'ida in za a yi tafiya jama'a ba wannan ake yi ba amma malamai suka ce baya hana kuma ku zauna tsakanin kai da matan naka sai ku yi tsari wance eh to tsakani ga Allah ina son yi tafiya yanzu ya za a yi wace a ba damuwa ku tafi da wanci ni na bukatar na zauna a gidan dan yi wasu abubuwa an tashi wani lokacin a tafi da ni wance kin ji na ce zan yi tafiya na ce zan mu qur'a ta ce a tafi da ke amma wani lokacin a tafi da ita kin yadda ina yadda shi kenan ai na ɗauka a kwana ba maganar kwana ake gani don wata ta yi haƙi cewa to ai a ranar kwana na yadda tafiya ma in za a yi ne ya kamata a tafi da ni wannan ba haƙin shari'a ba kenan shari'a ta ce ko da ana kwanan kowa in dai tafiya za a fita daga gari to a yi ƙuri'a ne an gane wannan in kuna da je ne misali matan ka biyu ne ko uku wacce ce ni zan tafi na biyu wacce ce ni zan tafi na uku shi kenan kai tsaye kama ka sani tafiya na wani ne wancan karan in karo na biyu na wancan ne karo na uku na waye na wancan ce in ma misali kana da wani gida ne a wani garin kai ma aka ci ne misali za ka to wance satin nan zan koma da ke za mu tafi ke wannan a miki a baki da yara da kowa ki kula da su sati ne zuwa an zo kuma wance ta zo na a gida wance mu tafi da ita wannan dai ya halatta ya danganta da yanayin engagement ɗinka ne da irin yanayin yadda kake ganin cewa ya dace a zauna in baka sami irin matan nan masu very complicated mace ba mace mai bala'in rigima mala kasan akwai wacce take very very rigimatic an gani akwai very rigimatic akwai very rigimious a cikin mata turancin kala biyu ne akwai mai rigimaliki an kankambaliti akwai kuma wacce a'a rigimalitin ne kawai so da haka a kowace ita duk abin da za a yi sai an yi ta wahala an yi ta muhawara an yi ta tattaunawa an yi ta shan wahala kan ta gane ma ta fahimci ma inda aka dosa ma sai an ci baka wahala jama'a mun gane wannan ko saboda haka wannan wani abu ne da ke da muhimmanci wanda ya kama jama'a mu gane Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato mu dace a wannan kenan sai abin da ya shafi ainihin wato a wannan ƙuri'a ɗin jama'a ku mata idan an yi ƙuri'a ya zamto wannan shine tsarin da aka yi na ƙuri'a to don Allah mu yi ƙoƙari bakin iyawanmu mu ga cewa mun amince da abin da aka yi kada saboda kin sa ma ranki cewa za a tafi da ke an yi ƙuri'a baki samu ba kuma ki fara damuwa da kunci da da da bita da kulli da abubuwa irin waɗannan bai dace ba an gane wannan yawwa tun da yare ne na shari'a jama'a kuma shari'a musulunci ta yi me ta yarda ta amince shi kenan sai ki haƙuri ki bi wannan abin da Allah da manzon suke so sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga jama'a kun ji malamai suka ce ƙuri'a ana yin ta ne jama'a kaɗai a halin da tafiya ta taso kamar da zuwa cikin a'udul ma'bud شرح سنن أبي داود شوى مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة قاله الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر يتشيوا abinda ake nufi anan in za a yi tafiya ƙuri'a ake yi an gane amma laisa ala umumihi ba kowace tafiya bace za ki sai an yi ƙuri'a misali wance ta haihu ko watan cikin ta tara kuma tafiya ce mai nisa da wahala kaga wannan kai tsaye ba za a ce a tafi da ita ba yi saboda ka san ma in ka tafi da ita ka tafi da mene larura mun gane wannan sai to ke tun da bakin lafiya ina son yi tafiya za mu tafi da wanci saboda kin ga yanayin jikinki idan Allah ya kai mu lokaci kaza kin sauka kaza da kaza ki sai mu tafi da ki ita ma ba ce a'a ba da kanta ma ce in ni da tafiya wannan karan a'a amma ko ce wallahi duk bakan wahala kai in ma cikin zai zube ne saboda tsabacci shi irin na hauka za ce ta wallahi kan tafi da ita to kaga wannan very very regimatic kenan an gane wannan wannan shi is a very regimatic eh amma regimious in an kai wani dan an buga amma ce tuna hakura ba damuwa ba damuwa to kaga wannan ita mai dan sauki kenan a rigimarta rigimarta na dan sauki an gane wannan kaga rigimatic ita ce na mai rigimaliki an kankan baliki sai ma ta kalli wani hakkin ka tashi maka to kaza ma ba kaza bane rannan ma ba kaza kai ba kai ka ce ma hakkinta ne Allah ya sa mu dace wannan kenan ka wani ya ce to kuma an fito yana sabon turanci yau to ai ba laifi yare ne ko wannan kenan jama'a bayan wannan sai malamai suka ci gaba cewa malaman hanafiya da malikiya su ba sa ganin halaccin yin haka su suna ganin kawai sai dai a zauna a tattauna ba maganin ƙuri'a ba suka ce ƙuri'a ya fi kama da caca ai ai wannan kaman caca ne sai malamai suka musu raddi ka ce a ba wannan maganin kaman caca tunda manzon Allah yana yi ƙuri'a ta zama sunna ce a shari'a don haka ƙuri'a za a yi illa idan an sami wani wani yanayi na tattaunawa tsakani wannan sai a tattauna a ga wacce ce ya kamata a tsara yadda za a yi komai ya gudana kamar yadda aka so Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma ka san mata kala kala ne yanzu akwai matar da in ka je da ta Dubai to ai ka shiga uku billahi ne dan kuna tafiya in ta dinga haka sai ka zo mu je mana to ana an tafiya kuma ta an jima wani abin saboda ƙauyenci ka ƙauyen tafiya ba za a ce dubai kuma tafi da irin wannan matar ba ka ga ofisa ya dariya ko ba ka bane ba eh sai a nemi wacce ta yi ɗanyi karatu tana da wayewa akalla ta ɗan saba kallo a tv tana ɗan ganin yadda abubuwan suke za a ɗan iya fita autin da ita a ɗanyi kaza to kaga wanda za a je lafiya a dawo lafiya wata ma wajen hawa wajen hawa staircase irin mai waina wannan haka ba ba gani a videos wasu irin short videos wata in ta hawa abin ta ga wayo wayo daga in maka ihu ta kama ya faduwa za ta yi inji ne fa kawai dauke ka daga nan ya aje ka a ta awa sai kamar jiri take ji wata ma sai da ta kwanta a kai ta baje wai ta wata na ganin jiri a irin waɗannan sai a samu in ke kuma za a tafi misali za a je saudiya ne ke ustaziya ta tafi da ke ki je ki ta sallah ki ta dawafi ko kuwa eh ki sai ki ta dawafi ki ta sallah a zaga da ke wajen wajen wajen tarihi iri daban-daban ki je kin gani oh Allah saki Allah kai sai na Hamza to ki ba ta sai na Hamza ita kai rayuwa ta sani koko ai mata ne rayuwa ce kowa da yadda da irin abin da yafi zama a jikinsa kuma yafi sha'awa don wata da ka kai ta umara to gwara tafi dubai ku yi haƙuri mata ku ce mun ce ba ku da addini kuna da shi amma hannu mazan ma haka ne wani da ka biya mar umara ya je ya yi gwara ka biya mishi kuɗi tafi amerika ya je gaishe kawai abin nan amurka kawai yana ganin wannan abin kaza iya shegu turawa ya ga wannan ya ga wancan shi kenan ya buɗe da shi dawo gida Allah ya sa mu dace قال أخبرنا يوسف بن سعيد wace wannan hadithin hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi na 2593 Imam Muslim a lamban hadisi na 1462 Imam Abu Dawud a lamban hadisi na 4997 min tariq az-Zuhri Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi قال أخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال ما الإمام النسائي كتشوى ما لم يوسف ابن سعيد يبا ملاباري يا كرن تدمونا حديثي شكما لقى حجاج شكما لقى ابن جريج قال يشي أخبرني عطاء يشي عطاء ابن أبي رباح ياباني لاباري يشي حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة من هل تشسل الجنائزة نا نانا ميمونة ما ترمن ظن الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم بثرف أو نريد أكشي ما ثرف فقال ابن عباس سي ابن عباس يشي هذه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونن ما ترمن ظن الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها إذن كك أوتي قاونا ناتا أثما مكرا فلا تزعزعوها kada ku dinga jijjiga ta kuna gaggawa da ita wajen tafiya an gani kada ku dinga sassarfa da ita wajen tafiya wala tuzalziluha kada ku dinga girgiza wannan gawan saboda gaggawa da kuke yi warfuqu ku bi a hankali ku bi sannu a hankali fa innahu kana inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tis'un domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da mata guda tara fa kana fa kana yaqsimu li thamanin manzon Allah yana raba wa mata takwas kwanaki wala yaqsimu li wahidatin amma baya ainihin wato baya in wato rabawa guda ɗaya daga cikin su kwana an gani takwas gaba ɗayan su kowace tana da kwananta amma banda wa kenan banda sauda bintu zama'a ita kwananta ta ɗauka ta bawa ta ba aisha kaga shi ana rabawa da ita me yake nufi a nan da ya faɗi wannan maganar ma'ana dai manzon Allah baya zuwa gare ta a kwanakinta yana zamana Aisha Allah ya ƙara mata yadda an gani ita maimuna radiyallahu anha wannan maimuna kun san ita khala ce inna ce ga abdullahi dan abbas Allah ya kara mata yadda wasu daga cikin malamai suka ce ta rasu ne a cikin garin makka wannan wurin sarf din wani wuri ne a fita garin makka babu nisa to dama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a wannan wurin ne ya tare da ita a wata rumfa a wannan wurin ko mu ce wata yabbuka a wannan wuri a wannan wurin manzon Allah ya aure ta sai tara ita a wannan wuri tare ita a wannan wuri saboda haka wasu malaman suka ce ko dai ta yi wasiya ta rasu a garin Makka ba rasuwar manzon Allah ke da shekaru ta ce to in ta rasu a ɗauke ta a kai ta wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ita binne ta a wannan wurin na fata mun gane ko kuma a'a shi Abdullahi Abbas yake ganin dacewar a dauko ta a kawo ta wannan wuri a ainihin wato binne ta saboda haka a wannan wuri ta rasu kuma a wannan wuri da manzon Allah ya tara da ita anan aka binne ta Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda jama'a ina fata an gane wannan wanda ya sanya ta kabari shine akwai shi Abdullahi dan Abbasin akwai Abdurrahman ibn Khalid ibn al-walid an gane wannan ko dan ita ma din inna ce ta bangaren babansa sai kuma ubaidillah al-khawlani an gane wannan ko to waɗannan su ne waɗanda suka sanya ta a cikin ainihin wato kabarinta ina fata mun gane wannan to anan menene mahallin shahid din mu anan mahallin shahid din mu a wannan hadisin shine wa kana yaqsimu baina nisa'ihi haka ne fakana yaqsimu li thamanin manzon Allah yana raban kwana ga mata takwas wala yaqsimu li wahidatin amma baya yi gawa baya yi ga guda ɗaya daga cikin su saboda ita ta bada kwanakin ta ga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mata yadda daka jama'a kun ji wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a labban hadisi na dubu biyar da sittin da takwas imam muslim a lambar hadithi na dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin haka nan a sunan sugura na imam nasa'i lambar hadithi na dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da shida haka nan imam bayhaqi ya fitar da wannan hadithi a cikin as-sunan kubra lambar hadithi na dubu sha uku da ɗari takwas da goma sha ɗaya hadithi ne wanda yake sahihi jama'a mun gane wannan ko saboda haka kenan kaga maimuna matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to anan sai malamai ke cewa wannan hadisin ya nuna cewa ashe ran mumini yana da alfarma kamar yadda ran suke da alfarma yana raye haka ran suke da alfarma bayan yayi ne bayan ya mutu kaga ne yace kada a dinga sassarfa da gawanta kada a dinga girgiza gawan an gane wannan a dauke ta sannu a hankali saboda girmamawa gare ta matar manzon Allah ce a je a sunya ta ayin wato kabarinta jama'a ina fata mun gane wannan haka malamai suka faɗa bayan wannan sai ainihin wato a a a bayani game da waɗannan mata waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu a duniya guda nawa guda tara guda nawa guda tara su ne akwai ba akwai Aisha ba ku ce ɗaya ba akwai Hafsa akwai Ummu Salama akwai Zainab binti Jahshin akwai ummu habiba akwai juwairiya akwai safiya akwai maimuna akwai sauda ina fata an gane waɗanda su ne mata tara waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu basu a duniya an gane wannan ko eh kuma wannan sisin da kaji shine nan ainihin wato a in ban da sauda shine jerin gerin yadda manzon Allah ya aure su a jijjiyar da juna daga wance sai wance daga wance sai wance an gane wannan ai Allah ta'ala ya sa mu dace daga jama'a kun ji shi yasa jama'a duk lokacin da aka tashi magana rabon kwana to ayi kokari ayi adalci kai namiji ba a san da kawai in ka tashi dama kai a ranka akwai wacce kake so ka tafi mu muna da nan matsalar ko ka ringa nuna cewa daga rancen kamata dinga gane cewa kana ka fi son ka tafi da wanci to ya kamata dai hakura amma dai kin ga kamar ke da kike da abin nan kaza to in ka fara nuna wannan gwamnati gane okay to ashe dai kawai ana son a dai qur'an ne kawai eh irin zaben Najeriya ne eh kafin zabe ma an san waye da ci eh kawai dai za dai ayi zaben ne kada ashe ba ayi ba ba ayi ba amma dai an san waye da ci kawai in ma dai bai ci ba a zaɓe shi da so ba to za a za a zaɓa mutane shi haka ne labar ɗaukar sarki ya samu dace za ka jama'a kunji ina ganin sai mu tsaya a wannan babin insha Allah ta'ala in mun tashi karatu mai zuwa sai mu haɗa wannan babin gaba ɗayansa alhalun lati ya fihi halun nisa Allah ta'ala ya samu dace muna gabatar da ta'aziyya ga babban malaminmu malam Sheikh Muhammad Amin Muhammad wanda yana wurin aikin haji jiya Allah ya wade daga iyayensa rasuwa ita ce nan Asma'u muna addu'a gare ta Allah ta'ala ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya haskaka makwancinta Allah kuma ya gafarta mata muna roƙon Allah ta'ala ya baiwa mahaifinta da kuma mahaifiyarta da ƴan uwanta haƙurin wannan babbar rashi da aka yi muna fata Allah ta'ala ya jikanta Allah ta'ala ya gafarta mata Allah kuma ya baiwa ƴan uwa da iyaye haƙuri na wannan babban rashi Allah muke roƙo ya sa mu cika da imani yawwa sai jama'a jiya mun yi magana akan mutanen mangulu suka zo neman taimako na attatifafi na sawa to na ga ga wasu daga cikin jama'a sun fara kokarin kawowa Allah ya saka musu da alkhairi kada ka raina dan abin da zaka bada jama'a irin wannan taimakon ba a yin da abin da za a bada eh suna dan neman kayan sawa ne hatta na mata ana dan neman hijabai da sauran abubuwa to tun da yau za a yi muhadara na mata ko yan uwa mata kun ji mata yansu ba su da kayan sawa don Allah idan za a zo da muhadaran nan a dan ɗebo wata ƴa a tamfaye ƴan leshi ne ƴar kaza ce dama wacce kin gaji da ita din nan ta roba ce dama ni wallahi bana son sa kayan nan yin yin yin to a ɗebo a kawo akwai masu so abincin wani guban wani ko eh da Allah a taimaka jama'a su ma maza din muna dai ƙara abin nan duk wanda ya abin da ya kawo nan masallaci mu samu dan hada musu kayan a basu Allah ta'ala ya basu zaman lafiya mai dorewa abin da na karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya Allah ta'ala ya samu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته